أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muna masu ƙara jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin rahamar shi da tausayin shi ya nuna mana wannan lokaci mai tarin albarka wanda insha Allahu ta'ala yayi daidai da shidda ga watan Ramadan hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara 1447 wanda insha Allah ta'ala yayi daidai da 23 ga watan biyu miladiya shekara 2026 in ya inganta wanda insha Allah ta'ala wannan shine darasinmu na shidda a inda muke ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan wata na ramadan a cikin wannan sura mai tarin albarka ita ce suratul kahf ina roƙo Allah subhanahu wata'ala da ya datar da mu baki ɗaya akan abin da yake so kuma ya yarda da shi Allah ya ba mu ikon karanta daidai da fassara daidai da kuma aiki da daidai muna roƙo Allah subhanahu wa ta'ala ya tsarkake zuciyoyinmu daga muna hici da riya. Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓa muna ibadunmu baki ɗaya ya yahe muna kuma laihikanmu da kurakuranmu. Wanda a jiya mun fara bayanin wannan mutanen kogo wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya fara ba da labari a cikin wannan Sura Suratul Kahf a aya ta tara, inda Allah subhanahu wa ta'ala yake ce ma'annan Muhammad sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam, Am hasibta anna ashabal kahfi wa raƙimi kanu min ayatina ajaba? Ha, ya kai annan Muhammad sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam, kana tsammanin labarin mutanen kogo yana daga cikin manya-manyan ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala masu girma sai Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa iz awal fitiyatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada Allah yake cewa iz awal fitiyatu yayin da wannan matasa suka nahi kogo suka tsaye zuwa ga wannan kogon baƙalu sai suka ce rabbana atina min ladunka rahmatan ya Allah muna roƙonka kai mana wata tanadin rahama daga wurinka dan rahamarka Allah muna roƙonka ka haɗa mu da ita wa hayyi lana min amrina rashada ya Allah muna roƙonka ka tanadar muna da shari'a akan wannan lamarin namu shine ya Allah ka datar da mu akan wannan lamarin namu sai Allah ya ce fadarabna ala azanihim fil kahfi sinina adada Allah yace sai ya sa kwana sai ya buga kwana a cikin kunnuwan wannan matasan ya ce filkafi sini na adada wanda suka ɗauki tsawon shekaru masu yawa suna wannan kwana sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ma'annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam nahnu naqussu alayka naba'ahum bil haqq ai Allah ne kadai zai iya baka labarin wannan matasan labari na gaskiya wanda babu ciwa-ciwa a cikin shi wanda kuma babu ƙarya sai Allah ya ce innahum fityatun su innan wasu matasa ne Allah ya ƙara maimaita kalmar matasa yace amanu bi rabbihim wanda suka yi imani da ubangijin su wanda suka yarda Allah ne kadai ya cancanci bauta sai Allah yake cewa amanu bi rabbihim wa zidnahum huda Allah yace sai na ƙara musu imani na ƙara musu shiriya akan wanda suke kanta ada na ƙara musu yaqini akan yaqinin da suke da shi ada Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa rabatna ala qulubihim Allah yake sai ya darme zuciyoyinsu a dami wa rabatna ala qulubihim Allah ya darme zuciyoyinsu da imani Allah yake iz qamu lokacin da wannan matasan suka miƙe faqalu suka ce rabbuna rabbus samawati wal ard ai ubangijinmu shine ubangijin sammai da ƙasai suka ce rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'u min dunihi ilaha ubangijin nan namu ubangijin sammai da ƙasai shi kadai mu zamu bauta ma ba zamu taɓa bauta ma wani shedani ba ba zamu taɓa bauta ma wani Allah ba tare da wannan Allah sai suka ce laqad qulna idan shatafa har in kuma muka gai wannan magana ko muka aikata wannan aikin to babu shakka mun aikata babban ƙarya har in muka ce mu wannan matasan za mu bauta ma wani abu koma bayan Allah subhanahu wa ta'ala ko kuma za mu haɗa Allah subhanahu wa ta'ala sai za mu haɗa Allah subhanahu wa ta'ala da wani a cikin mi a cikin wannan bautai suka ce ha'ula'i qaumina takhadhu sai suka ce wai wa'ancan mutana muna fahimta wanda suke ba mu ba wanda suke bauta abinda suka tabda iyayensu da kakanninsu suna bauta shine bautan gumaka sai ke cewa haula'i qaumina takhadhu min dunillahi aliha to su wa'ancan da suka rike wani abin bauta koma bayan Allah ba laula an ya'tuna alaihim bi sultanin bayyin aida sai su zo muna da wani ƙwararren dalili wanda yake nuna cewa lallai wannan gumakan lallai wani wanda ba Allah ba ya cancanci a kira shi ko kuma ya cancanci abota mishi sun isa su zo da dalili ba su isa su zo da wani dalili ba wanda yake nuna a duniya akwai wani wanda ya cancanci bauta kuma bayan Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ya ce faman azlama mimman iftara ala Allah kadhiba suka ce lallai kam babu wanda yi kowa ƙarya a irin wanda ya kirkiri ƙarya ya danganta ta gawa ya danganta ta ga Allah subhanahu wa ta'ala. A ci gaba a haka ko? Ha? Kaga ai, ina ji dana na hasemi da swatar ka hafa mun shiga wata sura ko? Tunda har ina shahi guda, sai mu je wa ne ita zaltun wuhun wa ma ya bi duna min dunilla. To, mun tsaya gajiya inda Allah subhanahu wa ta'ala ya fara ba da labarin wannan matasan wanda muka ce sai Allah subhanahu wata'ala ya ɗauko ɓangare mai mahimmanci a daga cikin wannan labari na wannan matasa ya fara da shi shine ɓangaren mai da al'amari zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ɓangare wanda ke nuna cewa lallai in ka riƙe Allah da bauta to tabbas za ka fuskanci ƙalubale da jarrabobi daga wa'ansu wanda suke maƙiya Allah wanda suke kiran wani abin bauta kuma bayan Allah subhanahu wa ta'ala. Muna fahimta, wanda har kullum su maƙiya Allah kullum lokacin da kake cewa a bauta ma Allah shi kaɗai su suna kallon kana zagin allolinsu ne ko kuma kana cin mutuncin abubuwan da suke bauta koma bayan Allah subhanahu wa ta'ala. To shi ne Allah yake cewa, ai su wannan wasu matasa ne wanda suka yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala wanda a jiya mun ɗan taɓa labarin ƙisar su kaɗan, ko? Muka ce ga yadda suke matasa ne ɗiya daga cikin wanda suke shugabanni wasu masu kuɗi a gari suka ƙaurace ɓangare da suka ga mutane sun koma ba su da aiki sai bautar wani abu wanda ba Allah ba su kuma Allah ya datar da su akan shirya sai suka ce da haka su ba za su ci gaba da wannan hallaka ba dan uwayensu da kakanninsu suna akan muna fahimta kaga wannan ke nuna duk abin da uwaye da kakanni suke akan shi in dai ya saba ma Allah to ba a yi musu biyayya akan shi ko ba haka nan ba yanzu da suka koma sai suka ce da haka bari su yi kogon to ba wani malaba ba inda za su zuwa saboda ana neman rayuwarsu a kashe su an ce ko dai su ci gaba da bauta wannan gumakan ko kuma su rasa rayuwarsu to yanzu da Allah subhanahu wata'ala ya datar da su da nahofo wannan sai suka roki Allah Rabbana atina min ladunka rahmatan ya Allah muna son ka ƙara muna wata rahama bayan waccan rahama da muke cikinta muna fahimta shine rahama na mi rahama na tauhidi rahama na mi na fahimta Allah ai hatta wanda ba musulmai ba suna rayuwa ne kalashin rahama Allah ko to kaga anan abin da suka roki Allah shine Allah muna roƙonka ka ƙara muna wata shiriya akan shiriyar da muke kuma ya Allah muna roƙonka ka ba mu mahita akan wannan halin da muke ciki ta inda ba wani wuri da za mu zuwa mu laɓe ba wani wanda zai ba mu kariya ba wani wanda zai tsare mu daga wannan fitanar da muka faɗa ce kai muna fahimta ko wannan matasa sai suka je suka shiga mi suka shiga wannan kogon wanda wannan kogon da suka zo an yunkurin kashe su an yunkurin a raba su da rayuwa sabida mi sabida kawai sun ce ba su bauta mun karanta yanzu da kuwa sai da suka ce wai to su wa'ancan da suka riki wasu abin bauta koma bayan Allah mi yasa ba su zo da wani dalili da ke nuna cewa boka ko dan bori a ya cancanci a bauta mishi ko ya cancanci a nemi agajin shi ko taimakon shi to ku sani duk wanda ya riki wani abin bauta koma bayan Allah to ya kama igiya wadda take ba ta tsinkewa ya kama igiya wanda take wallahi ya kama hallaka ne ba inda yake da masauki sai jahannama Allah ya tsare kamar yadda shekaran yi muka ba da labarin bokaye a zamanin fir'auna ko kudi ba da kansu bokaye da suka ga gaskiya sai suka yi imani suka ce amanna bi rabbil alamin kai lalle mun yi imani da ubangijin halittu baki daya rabbi musa wa harun shine ubangijin annabi musa da Haruna. To kun ji wannan matasa kaɗan daga cikin ƙalubale, ƙisa wannan matasa akwai darsa da dama a ciki. Muna fahimta, kadai binan da kanka sai Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa, "Iza a walfitiyatu ilal kafi, yayin da wannan matasan suka nihi wannan kogon cewa bari su je can wurin, su nemi taimakon Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ya ba su kariya kan wannan mutanen nasu da suke yunkurin su kashe su sai sun ga bayansu muna fahimta to yanzu sai Allah ya ƙara ba da labarin cewa ga addu'ar da suka yi ko suka ce rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayy lana min amrina rashada ya Allah muna roƙonka kai mana tanadin wata rahama daga gare ka sannan kuma Allah muna roƙonka ka sa ƙarshen wannan al'amarin namu ya zama da shi ne mi shi ne shirya sai Allah yake cewa fadarabna ala adanihim fil kahfi sinina adada Allah ce sai muka sa kwana a cikin kunnuwansu na tsawon lokaci mai yawa kamar yadda can zaka ji Allah subhanahu wata'ala ya ce sun yi kwana 300 ko shekara 300 shekara 300 suna kwana Allah ya ce salasu miya shekara 300 Allah ya ce kuma wazdadu tis'a shekara ɗari uku da tara suna kwana da ransu wanda za mu zauwa mu ji dangance da waccan aya da kuma wannan aya insha Allah ta'ala sun tsinci kansu ne a hali na fitina shine an hana su su bauta ma Allah muna fahimta to su kuma yanzu sun kwammace masu rasa daɗin da suke ciki a matsayinsu na ɗiyan manya muna fahimta don su tseratar da addininsu shi ne babban malami imamul khurtubi ya kawo kalkasuwan mutane a halin fitina akwai wanda zai iya zama a cikin fitinar ya yi haƙuri da wannan fitinar kuma ya ci gaba da bauta ma Allah ko sannan kuma akwai wanda bai iyawa misali ka kalla yadda aka yi uwayen amma duniyacin annan muhammad salam wannan gidan ana kiran shi da baitu shahada gidan shahidai uwar gidan ta yi shahada mai gidan ya yi shahada ɗan gidan ya yi shahada ammar bin yasir wanda annabi ce ba wanda zai kashe ammar sai dan wuta yana yaro karami aka ci mutuncin mammashi da baban shi a gaban shi kan wannan addini aka sa raƙumi ya cire mammashi da baban shi har aka ɗauki wani mashi ana sawa ga farjin mamman gaban shi aka tilasta mai ya gayi magana ta kahurci ya kahurce ma Allah sannan a kyale shi shine Allah ya saukar da wata aya cewa illa manukuriya banda wanda aka tilasta ma wa qalbuhu mutma'innun alhali shi zuciyar shi tana nice da babu da cewa babu wanda ya tantance bauta da gaskiya sai Allah dan an tilasta shi yayi wannan ba laifi bane ba aiki da kamar yanzu a ce an tarbe hanya ne duk in ka zo in ka ce kai kayi imani da Allah kayi tabbatar da cewa kai ahalin sunna ne sai a ce za a yanka ka ka janye in imanin ka ya kai na a yanka ka sai ka bada ka ce ni ni ni ka ƙara jaddadawa irin na imam ahalin sunnatu wal jama'a in kuma imanin ka bai kai suka ce ni ina ni ina su aini da kaina neman su nike in na gansu sai na ce mutuncin su ahli suna kace kwarai da gaske ya mun ganka da geme ce a ina shiga cikin su ne ni ma ina yaudara su da ka tsere kai gaba to kai da kanka ka san nan dai kai ne na ka shago ba haka nan ba yana daga cikin wuraren da ƙarya ta halitta amma ba ko ina ba aikima ce tunda mun ɗauko wannan akwai wasu hadisai da za mu karantawa insha Allah amma kahin mu kai ga hadisan bari mu ƙara ɗauko wasu isoshi daga cikin magabata ku sha mamaki muhara da zamanin fir'auna mu ɗauko ƙisar wata baiwa Allah wadda ake ce ma mashita wadda ita baiwa ce ta fir'auna kun san a zamanin fir'auna zamanin annabi musa akwai wanda sun yi imani to amma ba su da damar da za su bayyanar da imanin nasu saboda tsoron azabtarwar fir'auna muna fahimta ko to ita wannan tana da ciki yanzu tana yi ma tana taɓa gashin ɗiyar fir'auna tana gyara mata kai sai tsinkar tawhadi ƙasa ko da tsinkar tawhadi sai ta ce bismillahi a gidan fir'auna la haula wala quwwata illa billah yaya mu fa yanzu akwai musulman wanda in taro ake yi taro ake yi fa wai in an kira shi wai bai in ya amshi mikro bai iya cewa bismillahir rahmanir rahim ko innal hamdalillah yana kallon kauyanci ne sakare zai fara to bonjour bonsoir kuma haka nan bane wani abin kuma ya wuce wannan in wakai in ka fara da bismillah ba wanda zai liƙa maka shi ko ba haka nan bane ba yau abin kuma bai ishe ɗan boko mu ba shugaban ƙasa in zai fara discourse ya ya'udhu billahi minash shaitanir rajim shugaban ƙasa kai ba kowa ba karan kada miya ko ba haka nan bane ba to da Nijar wa kai shi yanzu da Allah ba darasi bane ba gare mu shugaban ƙasa ko prime minister kaga in za su bude taro sai tsohara da bismillahir rahmanir rahim ko innal hamdalillah kai kuma kana nan cikin wata wata guntuwar ma'aikata ko ba haka nan bane ba wanda wata kila kauyen ku kadai ke da kwaita ko region din ku amma in an baka kai magana baka iya farawa da sunan Allah saboda Allah bai kai a kira shi ba ko kuma kana tsoron wa'annan shedane in ka kira Allah su cinye ka ko to a gidan fir'auna ma an ambaci Allah la haula wala quwwata illa billah yarinya tace bismillahi babana ko tace a ba babanki ba ubangiji na ubangijin sammai da kasai yarinya ko tace ai sai ta ga babanta yau je ki gayi aka gaya ma fir'auna fir'auna yace ke waye ubangijinki tace ubangiji na da ubangijinka mace mace ha min irawo ne ce kin janye ko biki janye ba ta ce a ba ta janye ba tana nan kin janye ko biki janye ba ta ce ita ubangijin ta Allah ne ba kai ba fir'auna fir'auna ce a kawo wuta a hura wuta a ɗauko babbar takunya a ɗauko babban tukunya sai an sa ruwa komai ya tafasa ya tafasa sai rinka ɗaukar ɗiyar wannan matar fir'auna ya ce haƙin ba ta yi dawo ba daga cewa shi Allah ne haƙin ba ta ce shi Allah ba ne ba sai ya kashe ta duka ita da ɗiyanta tana kallo tukunyar nan ta tafasa aka ɗauko ɗanta aka tilla fir'auna ya ce kin janyi ko biki janyi ba ta ce bin janyi ba ina nan aka ƙara ɗauko na biyu ce yaya kin janye ta ce ina nan ya kashe wannan ya ƙara jawo wani yaya ta ce ina nan ba abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah kai makareci ne kai duk wani azalimi yanzu akwai azalimi irin fir'auna to tun da fir'auna ya wuce ai ka san dole sai an gaya Allah an gaya gaban shi an gaya Allah sai yanzu sai ya zama da saura ita da jaririnta kawai firawun ya ce muta yaya sai ta kalli jaririn sai tausayi ya kama ta ya ce mamma kakki ji tsoro kina akan gaskiya jariri ya yi magana tauhidi ya waza ya talla su ya hallaka su Imam Ahmad ya kawo wannan a cikin musnad nashi da Hakim a cikin Mustadrak Muhammad Nasiruddin Albani yace wannan hadisi ne ingantacce kai lokacin da manzo Allah ya yi Isra'i can sama da yaje annabi yace da aka yi sama da ni na ji wani kamshin turare mai dadi annabi yace wannan wani irin turare ne aka ce ai kamshin mashi wannan dai mace na firawo ne kace ita da diyanta kamshin ta ne kai kuma kana nan sun ma'amalin sun makafaru in za ka shiga wurin taro ka ɗauki laya in ka dawo ka aje ka yi alwallah ka taho masallaci kamar sallar duka huta mana koko ba haka ba ha? a yi barka a wai in yana ga akwai shaka cikin lamarin na Allah ko? kadiba ga hadisin nan na Muslim la ashabul ukhdud ba hoyo ba ake yi kuma ba bari ba za a yi ashabul ukhdud suratul buruj ko qutila ashabul ukhdud annari zatul qud izum alaiha qud wama naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-azizul hamid wanda su kuma wannan su ma labarinsu labari ne wanda ke da kwai darasi musamman darasi na tauhidi a ciki su mine ne faru da su akwai wani sarki shi ma azzalimi ne kuma kahuri ne yana da wani boka wanda yake mai tsahi ka san mahi yawanci duk in kaga shugabannin nan ko masu kuɗi ko ko 'yan siyasa mahi yawancinsu suna da wasu rangada-rangadan bokaye wanda sun yi imani da su saman kan yadda suka yi imani da Allah da wahala ka samu mai kuɗi wanda yake da cikakken imani da Allah ban ce ba ba a samu amma sun yi karamci haka 'yan siyasa ko kuma shugabanni ko sarakuna kwarai da gaske matsafa sun yi yawa cikinsu da kaga sun bayyanar da musuluncinsu to sun zo cikinku ne ku musulmai amma in suka koma sai umarnin da wa'annan bokayen ko 'yan borin suka ba su za su yanzu shi wancan shaidanin boka la'adatullahi alaihi ya ce masarki to shekaru na ja kuma ni na tsuha don haka ina son ka nemo wani yaro mai hikima wanda yake da ƙwaƙwalwa a koya mishi wannan aiki na tsari saboda a ci gaba da ma ko da ni na mutu muna yake a shi ma wai ya san zai mutuwa sarki sai nemi wani yaro mai fahimta sai ce don haka ya ce wurin wannan bokan ya rinka koyo sihiri yaro yana zuwa wurin sihiri sama hanyar shi to yana jin wani malami shi kuma yana wa'azi yana kiran mutane a zo a bauta ma Allah shi kadai ka a kuskura a bauta ma wani wanda ba Allah ba yanzu in ya je dauko sihirin shi kuma sai zo ya tsaya saurari wa'azi kullum haka yanzu sai zamana kamar a nashi tunani watakila confusion ta shiga cikin kanshi yana son yayi imani da Allah kuma ga wancan abu wata rana sai ya taho sai dabba ta tarbe mutane sai ya ce yau ko zai tantance wane ne gaskiya tsakanin wancan shedanin boka da wannan malami da ke cewa abauta ma Allah shi kadai sai ya ɗauki duci sai ce ya Allah haƙin abinda wancan malamin yake kira a kan shi shine gaskiya ina roƙonka kashe wannan dabba yana talla mata sai ta mutu ya ce wasan sabon girki tauhidi yanzu aka fara kenan aw ana nan sai yaro ya ci gaba da jan hankalin mutane kan su zo su bauta ma Allah kahin na hayyarin kama mutane addu'a muna fahimta suna samun suna samun magani sai mutum ya zo da cutar makamta ko wani ciwo na damun shi sai yaron da mai adda sai Allah ya ba shi lafiya ha aka so wani na kusa da sarki cutar makamta ta kama shi yaron nan ya mai adda Allah ya ba shi lafiya sarki ya samu labari ce aje a zo mishi da yaron nan tsahin nan ne ko ko ce a Allah ne aka roƙa ya ba shi lafiya na kai ne sai ka ce he a kware da gaske tsahin ne saboda kakka rasa kujerarka kogo ya ce to don haka wake koya mai wannan aka matsa shi sai da ya gai wani malami ne sarkin yasa aka kamo malamin aka kashe shi to da ya ko yanzu kasuwa ta wace dan koliya ce riba dai shi malamin nan ya samar da wa'ansu wanda suke kan tauhidi daga cikinsu akwai wannan matashin yanzu sai ya ce ma matashin to maza maza ya bar harkan nan ta cewa Allah za a bauta ma ya zo ya kama wannan dairokancin wanda shi ne ya tura shi ya koya kuma shi ne suka taso suka tar da uwayensu da kakanninsu a kai yare ce a'a ya ce na haka zai kashe shi duk wata hanyar da zai bi ya kashe shi a wasu ruwayoyin an ce sai ya je cikin ruwa ruwa zai kashe shi an hallaka yaron cikin ruwa sai yaron ya roƙi Allah ya kame mai ta sai wa'ancan su nice haka an zo za a kashe shi a wurin wani duci nan ma haka ya roƙi Allah Allah ya watsar da wa'ancan shi ya datar da shi ƙarshe dai sai ce masarki in haso kake ka kashe ni solution guda ne sai ka tara mutanen gari kaf in ka tara su sai ka ɗauko kibiya sai ka ce bismillah sai ka halbe ne lokacin zan mutuwa mun gane sarki shi kuma idan shi ya liƙe soke sai ya kawar da wannan yara kawai ya ce abinda za ka cewa in ka zo ka kashe ni ka ce da sunan ubangijin wannan yaron sai ka halba kawo sarki bai gane ba a to daman duk wani wanda ya saki allah ba a gigice ba yake sarki ya tara mutanen gari an zo za a kashe yaro yaro ya zama babban waliyi ba na ciwa-ciwa ba yanzu sai sarkin nan ya sake biya sai ya ce da sunan ubangijin yaro ya ce bismillah sai ya halba kibiya yana halba kibiya sai ya kibiyan nan ta sami yaron sai yaron ya mutu yaushe yaro dama ya sa a tara mutanen gari ne don su gane an gagara kashe shi sai da izinin Allah an gane yanzu sai mutanen gari suka fara aman na ga rabbil gulam mun yi imani da ubangijin yaro mun yi imani da Allah mun saki bokaye da yan bori sarki ya ce a yaudara ke kenan sai ce to a hura wuta ya sa aka gina manyan-manyan ramummuka ya ce duk wanda ya ce ya yi imani da ubangiji wannan yara a sashi ramun na a ƙona shi mutane cewa suke aman na ga rabbil gulam aman na ga mun yi imani mun yi imani shine Allah ce qutila ashabul ukhdud ai Allah ya kine ma wannan mutane albarka wanda suka gina ramummukan nan suka sa mutanensu annari zatil waqud suka sa wuta suka tsaya akan hutai izhum alaiha qu'ud suka yi tsaye suna jira mutanensu akan wannan hutai Allah ya ce wai kun san menene laifin wannan yaran da mutanen aka sa su aka kona su Allah ya ce wa ma naqamu minhum ba wani laifi da suka yi fa ba su yi komi ba babban laifin su wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-aziz al-hamid laifin su kawai shine sun ce sun yi imani da Allah mabuwayi gagararre kuma shayabo shi ne kawai da yin su abinda ya ja musu kiyayya shi ne wa ma na ƙamuminun illa an yi uminu billa to kai yanzu ka ce ka imani da Allah ka zauna lahiya ha? ana gani wa koko malam to hanyar ce ta gaji haka shi ne su ma wannan matasan wannan matasan da kuke gani to jarrabawar da suka tsinci kanta kenan wanda a lokacin kamar da muka ce Allah yana rarrashin annabi ne yana bashi labarin an mace su a makka wanda a lokacin har sai da sahabbai suka yi hijira suka tafi Ethiopia Habasha wurin sarki na jashi saboda yadda ake damun su to ga wannan matasa su ma kawai laihin su shine sun ce sun yi imani da Allah kuma ba su bautan bokaye da 'yan bori da 'yan tsubu sarkin ya ce to dole a yaƙe su suna fahimta to shi yasa ita haraka musamman nan da awa na tauhidi haƙin ka kama shi to kasan za ka haɗu ne za ka haɗu da fitintunu da dama sai dai ka yi ta neman taimakon Allah subhanahu wa ta'ala da cewa ya tabbatar da kai akan abin da yake so kuma ya yarda da shi to shi yasa muka ce akwai hadisi wanda Imam al-Qurtubi ya kawo dangance da wannan aya da yake cewa iz awal fitatu ila al-kahfi yayin da matasan nan suka kaurace ma wannan fitina wanda za a cutar da su muna fahimta domin samun aminci daga cikin hadisan da ya kawo sai yake ya kawo hadisin Ibn Umar annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-mu'min alladhi yukhalitu an-nas mutum mumini wanda yake cuɗanya da mutane wa yasbir ala azahum kuma yake haƙura da cutarwar mutane indai zaka yi mu'amala da mutane zaka samu cutarwa musamman in ka rike sunna da gaske zaka yi ta samun izgili ko ba haka bane kai wannan kanin ka ne ko ko ba haka ake cewa ba mai game kamar na suru ko ba haka ake cewa ba sai a ce saki wannan ka ketare wutai zaka yi ta samun wannan izgilin ko ga su can wurin ɗan izala makiya annabi ko ba haka nan ba za ka yi ta haɗuwa da wannan matsalolin musamman in Allah ya kai ka ƙauye kai ka bani ka lalace sai sa Allah ya ce al'arafu ashaddu kufran wa nifaqa mutanen ƙauye Allah ya ce sun yi kowa kahurci da munahici to shine annabi ya ce mumini wanda yake haduwa da mutane yake haƙura kuma da cutawarsu ya yi farala saman kan muminin da ya ƙaurace ma mutane muna fahimta kamar yadda akwai hadisin bukhari shi ma wanda ga shi na imam al-qurtubi ya kawo shi annan muhammad sallallahu alaihi cewa za a zo a wani zamani ta yadda fitina za ta yawa sai ya zama na mutum mai imani in yana son ya kubuta da addinin shi sai ya zama na kawai sana'ar shi ya koma kiwon dabbobi muna fahimta yana rayuwa ne cikin daji da duwatsu daga gari ya waye ya bar mutane ya shiga cikin daji nan don ya kaurace ma wannan fitina kamar misali da daura ya ce wai ya ce kallon mata haramun ne wani ce malam ha a lagos to kallon da yake cewurin ai idan da suka taba zuwa lagos shi ne yake gaso ai kallon mata wai in an ci haramun ne ha a lagos kallon sa haramun ne to Allah subhanahu wataala ya datar da mu shi yasa Uqbah bin Amir yake tambaya annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam in fitina ta yatsu a cikin al'umma ya rasulullah menene mahita menene solution sai annabi Muhammad sallallahu alaihi ya ce ya Uqbah ya kai Uqbah saurari ka ji mahita sai annabi ya ce amsika alayka lisanika in fitina ta yi yawa to ka kiyaye harshenka ka iya bakinka kamar hadisin ma'azu ko yace da man ya rasulullah za a kama mu da maganganun da harsunan mu ne suke yi annabi yace to duk wanda kaga ya shiga wuta ta huska an kiwa shi wutar jahannama ko ta hancin shi annabi yace ba abin da ya kai shi sai bakin shi ko annabi yake ce mishi kufu alaika haza ka kiyaye harshen ka to shine annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma uquba da ya tambaye shi in fitina ta yawa ya rasulullah ya al'umma za su annabi yace uquba ka kiyaye harshen ka ka san me yake hitawa daga bakin ka fituntunu sun yawa cikin al'umma kalla irin yadda mutane suke maganganu na izgili wanda ba su mai da Allah komi ba wani daga yagoni ya wuce cikin wata mota sai ce a anya mu ba rakiya muka zo ba wai shi duk ya mance alherin da Allah ya mai ga hannuwa ga kahuwa ga idanuwa ga uwar shi da uban shi bai zo shege ba ko ba haka nan bane ba duka yana kallon wannan a'a tunda dai wani ya gina bene su anya ba rakiya suka zo ba ka gane rakiya ka zo eh ibn rajab ya kawo labarin wani ya zo wani malami yana mai jajen rayuwa ai sai a hankali kaza kaza sai ce a to ba matsala ba kudi take so bai ce mun sai idanuwanka ko miliyan biyar an ce miliyan ɗari biyar ma kai ce kunnuwanka ma an sayi miliyan ɗari biyar ƙahuwa in ka sai da an sai miliyan ɗari biyar hannuwa in ka sai da an sai miliyan ɗari biyar ya ce a ba malam to sai ce ba kudi kake so bai ya to kuma zan sai da wannan abubuwan sai ce ashe Allah ya ma arzikin da yi wa'annan ma kuma baka gani ba koko ba haka nan bane ba yau ka je ka ga wanda an ce wai kutu Allah la an ce ka yace na nawa shi gane yake cikin la'anta ake tunda an zo a haka nan to mutane duk sun waye gari ba su kallon ni'imar da Allah ya musu sai su rinka furta wasu maganganu wanda za su iya kai su ma a kahurci ko ba haka nan bane ba wallahi in kuka ji irin maganganun da wa'ansun mu suke yi Allah ka tsare mu Allah ka kama mu da abubuwan da wasu wawayen cikin mu suke aikatawa wallahi za ka rena kanka wai yi tunani wai musulmi ne ke gayan wannan magana a to ai ita duniyar nan ba a samun ta a haka dan haka dole sai ayi kaza je kai diya da zaka yi kaga in ka isa ka samu abin da Allah bai sa zaka same shi ba da labarin wanda ake bada na shigantakan nan wai yana ta nema aiki bai samu ba ɗan canjin shi ya bada an siyo mai tuwo ko wai sai da aka zo da tuwon gaba ya sai zube aka kira sallah ya ce sai ya rama kun gane sai ya rama bai zuwa sallah ba tuwon ya zube ba sai da aka zo da wanda shi kuma jikin shi ne bace ko ne wani abin shi da ya rasa yace har in ya ga abin sai yayi azumi ko azumi biyu ko azumi nawa wai yanzu da ya ga abin ana nan kuma ya yi da azumin sai ya mutu ko da ramadan ya zo yace to dan haka sai ya yi da sanda da ya mutu a wallahi jama'a mu gane Allah Allah ne mu mai da kai yanzu ka kalla kisoshin da muka karanta guda biyu na mashi tsala na ashabul khududi inna dan Allah ba su kai karshe bari ka zo ka ji labarin ashabul kafi inna sai ka yi hawaye in ka ji karshe labarin sai ya karasa zaka ƙara tabbatar da cewa lallai Allah shi kadai ne ke da iko akan abin da yake so ba wani wanda yake da iko kan wani abu a duniyan nan komi ne ne wallahi banda Allah amma yanzu shi wancan yaro gulami inna hadisin muslim da aka nemi a halbe shi da aka nemi a kashe shi kun gane ba kasa kashe shi ba aka yi sai da aka ambaci Allah to mu kuma yanzu shawa amisi yace suna cikin mota ‘yan fashi suka hatarbe sai aka fara halbobin diga ya ce daga an halbobin diga in ya ce shehu ibrahim ko in ya ce in yas sai ka tushen ya koma in yas mine ne mine ne a'a shi nan miye matsayin in yas Allah to wane ne zai halboma bindiga ka ambaci wani ƙato wani mutum wanda duk darajar shi bata wuce ta bawan Allah ba in ya samu darajar ta bawan Allah a halwoi da an halbobin da ya ce shewa Ibrahim sai ka tushe ya koma wani ya dan koma can mu gwada mu gani a samu duci abu ku imani ba shawun mu tari bismillah ai kai jikin shi ne ai shi samu wala ibrahim ba nuwa duduki nan mu gani jikan shawo ne ha yawo ka ji ko to ka gani su wanda suka san Allah Allah suke kira wanda bu san Allah ba kuma kowa sai ya kira abin da ya imani da shi ko ba haka nan bane ba to Allah muna roƙonka ka ƙara mana imani to kun ga in fitina ta yi fitina sai annabi ya ce a kiyaye halishi kowa ya san me yake gai sai yake cewa kuma waliyasa aka baituka kuma gidanka ya wadace ka wasu malumai suka ce abinda ake nihi anan shine in fitina ta yi fitina mutum ya zauna gidan shi ko kuma in fitina ta yi fitina kamar yanzu da alfahasha ta yatsu shine zamana gidanka ya wadace ka baka zuwa sai ka hita waje kayi abinda Allah ya haramta sai annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake ce mishi kuma wabki ala khati'atika sannan kai kuka kan zanubinka ka rabu da damuwan mutane ka bar kowa can shi ya sani kai kai kuka kan ya haduwa ka da Allah za ta kasancewa ko ba haka nan bane ba a ba dai yanzu ba shi ka gaishe can ya wuce wallahi sai kai dai wani mai imani ne ko ko kuma haka ake cewa ba kai mai menene to Abubakar ko kokai da imanin kake zuba yana jan ƙasa mutane yanzu sun shagaltu da aibubbukan mutane duk sun manta nasu ba wanda ke zamnawa ya yi nazari shi yanzu wai in ya mutu anya zai shiga aljanna ko a mu yanzu ai kowa kallon da yake shiga aljanna ne sai dai wanda bai so shine dan wuta ko ba haka nan bane ba in ta can ta sa hijabi ai imanin gazaciya yake ta sa hijabi ta sa katuwa wai ita wai ita mai imani ita sayyada abinda imani irin wa'ancin din muna hikai ne haka suke cewa ko kai irin ka fa ya aljanna ne ko to annabi ya ce kowa ya shigaltu da kanshi damuwar ka shine ka rinka kuka kalla a ce in sahabbai suna zargin kansu lokacin da Allah ya sabkar da allazina amanu wa lam yalbisu imanuhum bizilm sahabbai suke kuka suka ce sun shiga uku ashe duk wuta za su to wane ne bai taba zalunci ba annabi ya ce ku kwantar da hankalinku kai ho yanzu duk sai duk a ga mu sai ka ji kai ho azuna ho ba da kai ba ko ba haka nan bane annabi ya ce ku ji luqman hakim ya ce madan shi ba ya bunayya la tushrik billah ya kai dana kada ka kuskura ka hada Allah da wani inna shirka la zulmun azim lallai hada Allah da wani shine karshen zalunci koko ba haka ba ya ce sai ka je mutum ya in ya ji an biyo ta kanci sai ce wai ana mai habice ce to aiko mu da ke jawo ayoyin daurewa muke kawai ce wata aya za ka ji kai ne kanka kake ma wa'azin kuma ba yadda za ka dole ka gayi kauce tun da sakon Allah ne to su mutane ba dama ka gaya musu gaskiya yanzu duk wanda aka yi kasari irin wannan abubuwan ya haɗu ta kai sai ce an ya malam ba habaici yake mishi ba koko musamman in ya san shi to kai yanzu shi ke nan in kana yi sai a ƙetare duka bayanin nan watakila wani yana da rabon shirya kawai sabi an ma habaicin koko yan rayuwarmu tana hannunka a mishe ta ba shi ke nan ba Allah ya samu cika da imani to kun ga abinda annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake ni umarta mutane lokacin da suke ni da ake cikin hali na fitina kamar yadda ɗaya daga cikin magabata ya zo wurin wahayib yake ce mishi shi ya lura cewa mutane sun hada akan halin da suka hada shine duk fitina ta abu ko a cikin mutane to ya kenan shi don haka zuciyar shi ta gama mai shawara kawai ya zamana cikin gidan shi bai ƙara ma'amala da kowa saboda shi ma kai ya shiga cikin wannan fitina kamar yadda lokacin da fitinan ta faru zamanin sahabbai ana yaƙi tsakanin wancan ɓangaren da wancan ɓangaren daga cikin sahabbai akwai wanda da suka shi gidansu ba a hibdo su ba sai mutuwa ba su hito daga cikin gidajensu ba mu kuma yanzu ko zaune ake in wata ta wuce da shigar banza sai ka taɓa abokina a gani ko kada ya lalace shi kadai in zunubin ne kai ba sai ka samu ko maimakon in ka gani ka ce su ba hannun laka liƙa idanka ko ba haka ba ma akwai wani usar kusa da shi ya ce subhanan lawani kai tsora sai ta an ce a yi kallo guda ko to ni gudan zani lahiyayye wace kai lahiyayya abinda aka ce wa Allah ya ce wa kullul mu'minina a gaya ba masu imani ya guddu min amsalihim silike ganin su daga ka daga idan ka gama ce to sai ka samke shi kenan ba an ce baba ya kai guda ba haka ka zara ido kama an samu mota sabon eh sabon amfuloli ko ba wani hada zume yake haka kama iphone to kaga ai muna cikin zamani ne wanda yake na fitina fitina ta faru kwarai a cikin wannan zamanin Allah ya tsare mu shine sai yake ce mishi innan nasu waqa'u fi fi ma fihi waqa'u mutane su riga sun hada cikin hituntunu da dama yace wa qad haddathu nafsi Allah ukhalitu da haka ni kuma zuciyata abinda nan tsuda shi shine in kaurace mu kowa in shige gidana kawai in ci gaba da rayuwata ni kadai sai yake ce mishi faqala la taf'al kada ka kuskura kai haka me yasa yace innahu la budda laka minan nasi wala wala budda lahum minka ka sani fa mutane suna da bukatuwa ga kai kuma kai ma kana da bukatuwa zuwa ga mutane muna fahimta kana da bukatuwa zuwa ga mutane in ma kai ba kowa bane ba su da bukatuwa zuwa gare ka amma kai kana da bukatuwa zuwa ga mutane yanzu misali sai zamana dinnan unguwar ba wani shago da ake sai da glass sai ka yi doguwar tahiya ka samu fa to yanzu saboda wani abu in mai sai da glass din ne ya liƙe ko mai sai da ruwan sahin nan ba an shigo ne yanayi ba kaga ai mutane suna da buƙatuwa zuwa gare shi ko shi kuma yana neman kuɗi shi ma yana da buƙatuwa zuwa ga mutane dan da ya yi sati kullum ba wani abu da ke shigowa sai ce to a tsaida to in bakcin ta zo cewa zai zai biyan ta koko ba haka nan ba to kun ga mutane musamman wanda suke masu imani annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam mumini da mumini dan uwan shi kamar gini ne kaga yadda ake dora birgi kan gini to haka masu imani annabi yace dole sashin su sai ya rabu sashi almuslim akhul muslim to yanzu ha ba wanda suke cin junansu irin musulmai ba wanda suke kin junansu irin musulmai ba wanda suke hasada junansu irin musulmai yau musulmi ne yake fatan bala'i ya samu dan uwan shi musulmi yau musulmi ne yake fatan a kori dan uwan shi musulmi daga aiki dan shi ya dauke shi yau musulmi ne yake fatan a ce gidan wani ya faɗi yau musulmi ne yake fatan a ce shagon wani ya kama da wuta musulmi ne yake zuwa yi ma dan uwan shi musulmi asiri dan ya haukace ko dan kai ya arme ko dan kai ya ayo akwai fitana da ta yi wannan daga cikin musulmi akwai wanda sun tsinci kansu cikin hasada ta ƙarshe irin wadda ba muguwa kenan ai hasada kashi-kashi ce ko mataki-mataki ce mai hasada mataki na harko shine wanda in yaga wani gida ce kai Allah ni ma ka bani gidan nan in yaga wata mota ce Allah ya bashi kun gane to wannan hasada ce a'a hasada ce mana ha kawai ya ce ba a da ba ce don mi baka roƙa ba sai da kaga wancan da tashi zuciyar ta ɗan kana ko a hasada ce irin wannan hasada annan muhammad salamin ce kuma ba ta halitta sai wuri biyu shi ne ka ga mutum da dukiya yana taimakon addini kai ma ka roƙi Allah ya baka dukiya ka taimaki addini na ba ka goni ya wuce cikin biyu ba kana tasbihi ka ce Allahu akbar Allah ni ma irin ta asada ce na biyu annabi yake kaga wani yana karatun alkur'ani ko yana bayanin alkur'ani kai ma ina kana fatan Allah ya baka ilimi irin nashi don kai ma ka karantar da al'umma yaya ana wannan hasada yanzu to kai ayu ala kai me yau a Nigeria yanzu mai APS wa yayi maharata alkur'ani ko ba haka nan ba ba na ga muku wanda yace yana da yan uwa guda biyu ba aka ce taimaka musu shi ya samu ya je mai daga kauyen su yace to me matakin karatun sa aka ce gudan da ya ballakon amma dai Allah ya taimake shi an tura makaranta ya hada ce Qur'ani aka ce a hanshi mu da ce shi kuma gudan ya samu bulebe ce a to shi wannan yana da makama shi wancan ba uban da zai kama shi ko ko ko ba haka nan bane ba sai mai hasada mataki na biyu shi ne shi in yana da kai kana da bayan matsala shi bai yadda ba kai ka wuce shi shi dai in kai kana da shi yana da to alhamdulillah a ci gaba da rayuwa kawai muna ganewa akwai masu hasadan nan da yawa hawa shi wani kallon da yake a to ai ba matsala ba ce no tun da dai yana da ina da ai ba na abu ba ne ba amma yanzu daga yaji an ce to shi kuma wane misali su biyu dukkaninsu kwansayi-kwansayi ne sai aka ce wani an maimayar ta ranar nan bai iya kwana can da abokin shi ne fa amma yanzu zai tun da ya ɗan ɗara shi ai hasada ce sosai mai hasada mataki na gaba shi ne wanda shi kuma yana fatan shi ya samu kai ka rasa shi so yake a ce shi dai yake da koda yana badawa ya zama na ba wanda yake da irin nashi sai mai mugwai ta ƙarshen ‘yan bala'in kenan shi ne kowa ya rasa shi bai so shi ya samu kuma bai sa wani ya samu ɗan bala'i kenan akwai so ha akwai wanda yanzu in yaga abu ya wuce shi to ya tabbatar wa ya samun shi ko sai ya buge shi kowa ya rasa a ba ku sa akwai irin wannan ba akwai su su ma suka yi yawa ko aibi babu haka yake so tunda dai shi ya rasa ko to kai ma ka rasa musamman yara za ka ga yaro karami in ya nema abu bai samu bai ga wani wani zai iya ɗauko abin ya je ya fashe shi ko ya tallaya wani wuri inda wancan ya yi kuka shi ya yi kuka to ita kuma rayuwar shi ne in Allah ya baka dole sai an ma hasada bahaushe ya ce hasada ga mai rabo in ana zubra ma shuka taki mai take yi girma in dai ana hasada ka ko to ka tabbatar in dai ka mai da al'amarinka ga Allah sai ka zama wani abu mine ne? lokaci? saura mun nawa minti biyar ma la haula wala quwwata illa billah ya hana ayi tafsiri yau Allah mu ƙara bada a shance lokaci yayi irin mutum ya yarda da Allah kai shi irin falalar da ake samu ciki mun ketare duka abubuwan da suke kan fitina wanda akwai magana da shi wahaibi yake ma da wancan da ya tambaye shi dangance da fitinan nan ya ce kaga mutane suna da bukatar ka kai ma kana da bukatar su ko shi yake sai dai ka zama na kurma a cikinsu kana yi amma kai kurma ne shi ne duk abin da ka san bai da amfani kan ma ka tsaya bata ma kanka wurin sauraron shi kana gani kai makaho ne da idanuwanka amma duk abin da ka san bai da wata fa'ida kawai za ka kauda kai daga gare shi ya ce kana ji amma kuma kai kurma ne ba ka iya magana shi ne duk wata hitana da ta yi ƙarinka sai ka yi shiru ka ka yi magana kanta muna fahimta ko? to an ce lokaci ya yi da za mu kara da wata kisa da malam wahidi ya kawo cikin littafin sarimul bata fi tasaddi li saharatul ashrar amma za mu saurarawa zai iya yiwa gobe idan Allah ya kai mu da rai in ba manta ba sai mu kawo kisa sai mu ci gaba kuma mun manta sai mu ci gaba da karatu ai dai an gane ko to Allah ya ƙara ganar da mu ya nuna mana cewa ba wani wanda ya isa a dogara gare shi ba wani wanda ya isa a roƙe shi ba wani wanda zai iya yayi ma wani damuwar da yake ciki in ba shi ba muna roƙo Allah kuma ya kare mu daga dukkanin wani shari wanda bai yarda da cewa Allah ne kaɗai ya cancanci abota mishi ba kenan in akwai mai tambaya ko inda aka ji mai kuskure sai a tunatar da mu insha Allah wa alaikum salam yace ya halitta mutum ya raka a hudu ko shida bai zaman tahiya ba wanda ya haka ya dace da sunna annabi yana yin haka sallallahu alaihi wa sallam a cikin sallar shi ta kiyamul layl ko ta tarawih ko dan ku yanzu ko rike mutane kullum bibiyu a sallar bibiyu a sallar shi yasa ake cewa a raya mu mutane sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam akwai lokacin da annabi yayi raka'a kusan shida a tsaye babu zaman tahiya sai da ya zo ga ta shidda da ya yi ta sannan ya yi tahiya bayan ya yi tahiya sallame ina ji ya ƙara wata daga zamne in magana an ce manzo Allah ya kai saka ci wani abu kobo ya za a liƙa ma kashi sannan aka miƙe kuma aka ci ko wata za ka iya yin sallar wannan ta tarawihi za ka iya raka'a goma cir ko takwas in kana so kai takwas daga tsaye babu zaman tahiya in ka so kai wannan takwas in ka so sai ka sallame kai biyu daga zamne sai ka miƙe kai wutarin ka daga tsaye kai Allah akbar wani ya ce wannan karatu sai dai a karanta ko to an ce manzo Allah ya yi sallallahu alaihi wasallam ba mu koyi da shi ne a kawai kun yi na'am Allah ya dace da mu wanda yi wannan daidai ya dace da sunna ka dauki kiyamu ramadan na Muhammad Nasiruddin Albani ko salatu tarawih kaga yadda manzon Allah yake tashi sallai ba irin tako ba hmm ya kuli kaji alaikum salam da aka yi wannan sai kala da gaba babu wani wucewa da suna yi da bayan bagaban mamu da tsakanin liman da mamu suna wucewa wannan yana to ya ce me hukuncin bi gaban mamu kawai a sallah ko ba haka nan bane ba ba komi bane ba in ka bi gaban mamu kayi daidai baka saba ma addini ba ga hadisi nan kulkusa cikin umdatul ahkam ko wani sahabi ne ce ya zo a nan salam yana sallah tare da sahabbai ƙarshe ce shi da dabba shi ma suka bi gaban sahu suka wuce ya ce aka sallame manzo Allah bai mai magana ba kuma cikin sahabbai ba wanda ya mai magana mu yanzu mu bi gaban ka kamun magana waye kai kaji ko kaji kaji irin ta ko matsalar da ke da ko shine a buga ban liman in kai ba kai kaɗai kake sallah ba tare da liman kake to yanzu liman in nan shine naka duk abin da ya buga banka yanzu bai da alaka da kai hadisin da yake magana haɗarin mutum ya wuce gaban mutum mai sallah shine ka bi gaban wanda yake sallah shi kadai ko kuma ka bi gaban limamu to dama annan mu kuma ya ce mana la tusalli illa ila sutaratin kan wanda ya kuskure ya sallah cikin ku bai sa sutara ba muna fahimta dan haka bi gaban sahu a wuce babu wani lahi a ciki ko da ko saman moto ne ma ta wannan dai a kuna da jako to ga sahabi ya wuce da abin hawan shi koko Allah ya shirye da mu abinda muka karanta na daidai Allah ya mana tarayya cikin lada kuskure kuma Allah subhanahu wata'ala ya yi mana Allah biya mana bukatocin mu na alkhairi ya gwada mana gaskiya ya ba mu ikon binta ya gwada mana ƙarya ya ba mu ikon kauce mata subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh